عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بير وترجب hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyu lafiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙo ne mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi wato alfurul azim wal khusran al mubin an ta littafi na nawa saba'in da biyar al-mabahatu thalith ashar wato bincike na goma sha uku kenan أن أهل الجنة منزلة وأهون أهل النار عذابا wanda yake shi ne mafi karancin matsayi daga cikin yan aljanna yau za a yi magana a kan wataƙila muka dunkule magana mace talakan aljanna wanda shi ne da matsayi mafi kankanta sannan kuma a yi magana mafi tsananin ko ko mafi sauƙin kuma wato daga cikin yan wuta shi ko wanda azaba shi daga sauki Allah ka tsare mu daga shiga wuta awwalan shine anna ahlul jannati manzilan wa fi karancin dan aljanna auni wanda yake matsayi wanda yake mafi kankanta daga cikin yan aljanna ko mafi kasa an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wannan wanda yake matsayi kenan na aljanna wanda yake kasa qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce wata rana inni la a'lamu akhir ahli an-nar khurujan minha manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace ya san kowa ne wanda zai fita wuta daga karshe wato daga cikin yan wuta wanda zai sa zai fita daga ƙarshe kenan wanda shine ƙarshe daga cikin yan wuta wanda zai fita wa akhira ahli ahli aljannati dukhulal janna dukhulan aljanna sannan kuma ya san wanda shi kuma shine na ƙarshe wanda zai shiga aljanna wanda zai shiga aljanna daga ƙarshe kenan rajulun yakhruju minan nari habwan shi wannan wanda zai fita daga wuta daga ƙarshe shine mutumin da zai fita daga cikin wuta yana rarrafe yana jan ciki shine habwan yana jan ciki fa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala idhhab fadkhul aljanna sai a ce masa je kaka shiga aljanna yanzu kun ga ya fita daga karshe ga kuma ya tafi can zai shiga ya fita daga wuta karshe zai shiga aljanna kuma daga karshe ko fa ya'tiha sai ya zo kofa aljanna shi wannan mutum fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a sai a suranta mashi a wannan lokacin da yazo shiga aljanna sai ga kaman ta cika ba wuri shine mal'a yaga aljannan ta cika gaba daya yana ganin ba sauran wuri fayarja sai ya koma fayaqulu ya rab wajadtuha mal'a na samu aljannan ta riga ta cika ba wuri kenan fayaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala lahu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa idhhab fadkhulil janna je ka dai ka shiga aljanna an riga an baka ka je ka shiga qala fa yatiha fa yukhayyalu ilayhi annaha mal'a sai ya ƙara dawowa sai a ƙara suranta mai kaman aljannan ta riga ta cika ba wuri fayarju sai ya koma wurin Allah koma ta bi kenan fa yaqulu ya rabb wajadtuha mal'a na samu ta riga ta cika fa yaqulu Allah lahu idhhab fadkhulil janna je ka ka shiga aljanna ana uku kenan ko ba cika tai ba kaga yanzu ba suran ta mai ta cika ba yanzu ne zai ga wuri fa inna laka mithla dunya wa asharati amsalha kai a cikin aljannan nan za a baka kwatankwacin duniya kuma a linka so goma jama'a ku kalli wannan irin wannan shine fa na shiga aljanna ƙarshe yanzu da muna gane karatun nan me zai sa mu kankame wannan gidan mu rika wasa da wancan gidan duniyan nan duk wani abu da mutum yake nema ciki dai gutsuran mai za'a in sarauta kake nema in mulki ko shugaban kasa za ka yi shugaban kasar ka ne kai ba shugaban kasar wata kasa ba ne in za ka shiga wata kasa sai ka rubuta musu mallan sani shugaban kasar nan nan nan yanzu in zai tafi wata kasa sai a sanar da su cewa zai zo ambasada na can ya je ya duka aikace-aikacen da ya kamata yi na haɗa shi da can cewa shugaban ƙasa su zai zo bai tashi haka nan kawai ya dira wata ƙasa tunda ba tashi ba ce kai ba wai shi ba ma jirgin ƙasar wata ƙasa bai shiga wata sararin samaniyan wata ƙasa sai da izinin su ba yiwuwa a shiga wataƙila sai dai ko mu nan tunda mu hakan tsinci wani a ce an rasa yadda aka yi wannan ƙarya ne ƙarya ne wannan maganan ƙarya ne sai dai a gaya mawawa ba yadda za a yi wani jirgi ya shigo cikin ƙasar ku a ce ba a san ya shigo ba sai dai kawai in an haɗa baki da waɗanda za su ce sun san ya shigo saboda abu ne controlling din shi ake yi bai yiwa haka in ko ya yi haka to mu nan mun zama rariya kawai kenan ko ta ina mu ba wani abu kawai ba mu da amfani amma ba ka ba zai yiwu da yaro can da dariya a gara su ma suna ji a ga muku yaran suna gane ma abin da ake cewa dan nan ma ina ganin wani nan wurin da na ɓaro wani wuri hawa balan da ji ya gani ji da dariya ya ce ka yau ka a nan ko ya zauna kusa da alhaji ali da na gaishe da wuri ya fashe da dariya su sau da haka ba yiwuwa haka ba yiwuwa abu na duniya kan shi yana nuna ma akwai abin da mu ma gane ba ita gwamnatin ta fi mu gane ba ta san ba zai yiwu ba ma ta san ba zai yiwu ba duk waɗannan wasu abubuwan da kuke gani kawai dai in masifa ta zo ne mai ta roƙa Allah ya ba mu mafita amma wani abin in ya faru gwamnati ta san haka ba zai yiwu ba in ba haka ya faru ba haka haka ne ba mu sani ba shi ne kawai amma ta sani ba yadda za a yi balle ma ce maka wanda ya rike abin da ya rike ya rike can ya rike can ya rike can ya rike duk maganar abin da ke faruwa ya rike ya gani sannan a zo a gaya mai wani abu ce haka ya faru ya san ƙarya ne kawai sai dai ta neman mafita kawai amma wallahi ya san ƙarya ne ya san haka ba zai yi ba haka ma ba zai yi ba kwata kwata ya san ba zai yi ba kamar ba wannan maganar muke ba muna maganar cewa yanzu a ce ma dan aljanna shi yasa muka karanta cikin wancan kalimat ala firashil maut wani suna fada kan fili iyaka gida suna fada suna fada sai bangon yayi magana yace haba bayan Allah yanzu na akan wannan akan duniya kuke fada yace ni da sarki ne kuma mai cikakken iko mai sanda ko ta nawa ce ku kira ta mai cikakken mulki yace ana nan ana zamani ana zamani a kwana a tashi ran nan na mutu aka kai ni makabarta aka rufe ana nan zamani zamani na zama ƙasa wani mai tukunya ya je ya kwaso wannan taban bayan ma ya ɓace ya tashi daga kabari kawai ya je ya ɗebo ƙasa kawai da taɓo ina ciki ya zo ya yi tukunya aka yi ta gasa tukunyan nan da ni ciki aka yi ta gasa mu aka yi ta gasa mu ran nan tukunya ita ma ta fashe masu ita suka kai suka yar a bola ta ƙara zama ƙasa yau kuma mai ginin nan shi kuma ya je kwaso ƙasa ya zo ya yaɓe da ni a bango ya yaɓe ya yaɓe bango da ni ya ce akan wannan duniyan ne za ku rika faɗa daga nan faɗa ya rabu to yanzu inda mutum yana gane a ce ma talakan aljanna wanda shi ne na ƙarshe da zai shiga aljanna za a ba shi irin duniya a linka mai sau goma ya jama'a falimal khawf da mutum zai ji tsoro zai ji tsoro ya rike har ya kama wannan falima wannan me yasa mutum zai zama shagala mutum ya shagala daga da wannan gidan har ya mantar da shi wancan wuri ya mantar da mutum ya kidime a wannan ga abin da zai sama mai can a talakan fa ka kaddara yanzu misali mutum ko shine talakan ranan ina wani masallaci ne sallah wani ya zo daga wacan wajejen kudu shi musulmi ne ya zo ya kalli masallaci ya kalli masallaci ya ce yanzu jama'a kalli irin wannan masallacin a ce yanzu wannan masallacin a garin mu yake sai ya ce kai wallahi ni yanzu ko aljanna ne in aka ban daki na irin haka ya ishe ni haka ya ce saboda bai san karatun talakan ba ma in ba ka wannan dan tsuko sahu duka bai kai sau goma ba masallacin amma kaga da ya ga kyan shi da yadda aka gyara masallacin ya ce shi wallahi ko aljanna aka bashi wannan matsayin gidan shi to ya isa ya gode to talakan ne za a ba talakan aljanna sai an ba shi duniya a linka ta so goma au wa inna laka asharata amsalid dunya ko ko mai ruwayan cewa akai bayan an bashi nashi aka ce mai to ga tanan tashin farko an baka kaman duniya gaba daya sai aka ce sannan kuma an ƙara ma kwatankwacin duniyan so goma to kaga daga nan ka dunkule ka ce ma ba talaka aljanna ya magana ta kari tunda mai irin duniya so goma banda ga, ga duniyan an ba shi linki daya a ƙara linka wannan so goma kuma shi ne na ƙarshen shi ne talaka to ya manya shi yasa su manyan ba wanda yasa abin da za a ba su mun karanta cikin wancan littafin da gama ba za ba da maut da aka zo abdullahi bin mas'ud dama shi muka ro shi ya roito wannan hadisin bayan da ya gama sai manzon Allah ya ibn Umar dan Khattab yake ce mashi yace Ubay bin Ka'ab yace ka ji abin da dan Mas'ud yake mamu labari abin da talakan aljanna to manyan fa ya ce ai ya amiral mu'mini na su manya gidansu da Allah ya halitta aljanna ya sanya abin da ke cikinta ya shirya ta sai ya kulle ta babu wani mala'ika na kusa da ya gani ko wani annabi na kusa da ya san me ke ciki kawai dai fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wa ma khatara ala qalbi bashar yace to shi ne bayan ya gama mai wannan aka ji dai kowa ya saki jiki aka ce to dan daure mana zuciyar mu ko me aka je ba da ya tashi daure zuciyar mu yace ta to kaji yace to dan wuta ko in an je can shi dan wuta hakorin shi guda daya zai zama kamar dubban dutsen hudu a wani wurin ya ƙara wannan abu hurairar ya ce an gaya masa hadisin da annabi ya ce kun ga masallacin nan nawa da za a ƙaddara mutum dubu ɗari ne a ciki sai ɗan wuta guda ɗaya ya shigo cikinsu ya yi lumfashi lumfashin nan nashi in ya fita sai ya ƙona duk wanda ke ciki har da masallacin sai sun kurmushe da wuta saboda lumfashin ɗan wuta guda ɗaya to saboda haka kullum shi yasa aka ce mai ta addu'a mai ta roƙon Allah mu roƙi aljanna ko mu roƙi Allah ya kare mu daga shiga wuta mun ba da aiki uku bakwai akwai masu uku uku akwai masu bakwai bakwai ko muka raba muka ce wanda ya girman yayi uku wanda daga ni wanda yayi ƙasa bakwai kama wance malam sani eh to wani ne naka bakwai ne naka kai baka girman ba era lo ka zo yi eh mana na sani wala ai ko yaro da firamare ya san bakwai ta buku yawa to da wani za ka yi eh to yi mu yawa mu ji so bakwai a ya isa ya aishi ke nan a tsaya ga gaba da tsari ai ka wuce aiki na? so so ha bakwai da a hukun ai ka ka riga ka faɗi aiki shikenan ka faɗi gaba ba shikenan ba to qala fa yaqulu atasharu bi shi ma kanshi zai rude idan yaji an ce mai ga irin duniya sannan linkin ta so goma zai ce haba Allah ba a kake yi man ya za a yi mai izgi kai ba ka yin wannan ya za a yi au sada hakubi kala rawi ke shakka ya ce koko cewa ya Allah kana so ka yi man kai man dariya ne kawai abinda ba zai yi ba ka ce za ka bani wa antal malik bayan kai ko kai ne mamallakin komi فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه lokacin naga annabi sallallahu alaihi wasallam anan yayi dariya hatta badad nawajizu har hakoransa na gaba suka fito waɗannan masu ƙarfin nan saboda annabi bai cika dariya ba to in kaga yayi dariya sai sun rubuto har da yayi dariya saboda ba kullum babbake baki yake ba kai hasali ma annabi bai taɓa yin dariyar da aka ga ƙarshen wannan harshensa ba ya buɗe baki a ga harshen wannan abin da ciki ɗin nan har ya bar duniya bai taɓa yin haka ba kamar yadda bai taɓa yin hamma ba manzon Allah tun da yake bai taɓa yin hamma ba har ya bar duniya baya hamma malam sani saboda hamma alama ce ta kasala nabi baya hamma kwata kwata baya hamma kuma baya yin dariya har ga iya ya buɗe baki nan ɗin nan ya ɗaga nan ya ɗaga nan ya ɗaga har ka hangi can cikin ramin nan abadan hayyabar duniya bai taɓa yin haka ba walaikun salam ta eh ita ɗin ce faɗin ce faɗin ce za a ba shi gidan ne da ya kai faɗin duniyan so goma abin da zai sa ka gane abin sosai matakala na san ka san mata steps waɗannan da ake takawa to matakala aljanna da daga matakala zuwa matakala tafiyan kaman shekara ɗari ne kaman tsakanin sama da ƙasa tsakani da haka in mutum ya wuce mutum daga wannan matakalan ya wuce shi kaman tsakanin sama da ƙasa shi yasa aljanna ba da kafa ake hawa ba ba ta hawo da kafa ba ta hawo abadan ba za ta hawo ba abun hawa Allah ya hore wanda za a hau ya kai mutum inda za a in ba haka ba sai kai wani sai shekara dubu in an ce gidan shi da kafa za bai kai gidan ba tunda an ce a cikin ɗakin ka can inda kake in kana da ɗakunan da za a ba mutum za a ba shi wurin kwana saba'in kuma kowane cikin wurin kwanan da gado da tsari in ya bi ta nan lungun zai haɗe da can guda saba'in to gadon da ke wurin tsawon gadon katifar gadon in aka ɗauko ta daga saman gadon aka wurgo aka ce ta faɗo ƙasa sai ta shekara ɗari sannan ta iso to ya kake ganin gidan gadon da ke cikin ɗaki to katifar shi in aka wurgo ta daga saman gado ta zo ƙasan gadon ta faɗo ƙasa sai ta shekara ɗari to na haka haka yake yadda aka fito wataƙila yanzu ne ma kuma ya ƙara fitowa maganar tana da kyau wannan sosai ta ƙara fito da abin kwatankwacin faɗin duniyan ne da abin da ke cikinta ba shi yasa aka ce mana idan kai raka a talfajari ba guda biyu sun fi duk duniya da abin da ke cikin duniya sun fi kuma da za a je can ɗin a baka a ce ka ba da wannan ladai ta raka'o'i biyun a baka duk duniyan da abin da ke cikinta ba za ka yadda ba saboda ka tafi da faɗinta da komin da ke ko matsan da ke ciki sun fi daraja ɗaya a aljanna ta fi duk duniya da abin da ke cikin duniya daraja ɗaya haka abin yake sau da haka wannan shi ne fakana ai faƙala fakana yi ƙalo zalika adna ahalin jannati manzilan wannan shi ne mafi ƙarancin matsayi daga cikin 'yan aljanna mai wannan kayan da aka faɗi yanzu mai kwatankwacin duniyan nan sau goma to ai duniyan ba mu ne nan muke ganin ta fa da girma har muke ganin wani wuri ne zamu yi fagam fagam a ciki ka duba fa manzon Allah da ya bamu labari ya ce wannan duniyan da kuke gani ba ta kai daidai fiffiken sauro ba wurin Allah da ta kai fiffiken sauro to da kafiri ko makwarwa ɗaya ta ruwa ba za bari ya sha ba ya nuna wani wuri ne babba mai kima ba ta wala bari ba to nan ne ake maganan daraja ba ta kai daraja ba dan da an zo fassara zaka ji an ce ba ta kai darajan wannan ba kama kaga in ka auna akwai aka ce ma fadinta da komai da girmanta a kwatanta da fikin sauro ai a zahiri ma an san abun nan ne to nan ne ake maganan daraja darajarta ya fito to mu matsa wa fi hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu wa hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhuma ay qissatu sahibi shajara akwai kissa ta wannan mai itaciyar nan wa huwa adna ahlil jannati manzilan da akai maganan cewa wanda ya yanke itaciya ko yake cewa wannan wa huwa adna ahlil jannati manzila wa fihi wa yudhakkiruhu ay Allah sal kaza shi wancan har sai an rika tambaye shi wancan na mai shajarar nan da muka ce wanda aka ce zo shi ya tsaya bakin itaciyar nan ko ba wanda ya yanke ita wanda ya zo bakin itaciya aka ce ya tsaya bakin kofa ya ce kaza ba ta an ce daga nan sai ya ce al yana wajen itaciya yana kallon abin da ke gita aljanna ta tsakanin kofa aljanna ya ce Allah to kaɗan shigar da ni ciki aka ce a a in an shigar da kai wani abu za ka roƙa ya ce a ba zai roƙa ba in ya shiga an gama ya shiga ciki ya ga ana ta wucewa ciki mun karanta shi cikin wancan to shi in ya je aka ma ba shi abin da aka ce mai to yanzu ka shiga roƙi abin da kake so ba zai iya zai kai ƙarshen bukata ya kai ƙarshen ba zai iya tuno komai ba balle ya faɗi sai Allah ya rika tuna mai ya ce roƙi kaza mana zai ma ya ce Allah to a bani kaza ya ce roƙi kaza har ya kai inda ba zai iya ba ma ya kasa fa idan qata'at bihi al-amani idan gurin ya kare duk abin da zai ce yana so dan adam in ya gani zai ji dadi ya, ya tambaya saboda haka yanzu an kai matuƙa ba sauran abin da zai roƙa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tuna masa sai ya ce masa in qata'at qala Allah huwa laka sai a ce duk wannan abin da ka nema an baka wa asharatu amsalihi sannan an baka kwatankwacin irin shi kuma sau goma thumma yadkhulu baitahu wa tadkhulu alayhi zawjatahu sai ya shiga cikin gidansa shi wannan dan aljanna sai matan shi guda biyu daga cikin matan aljanna sai su zo su tarbe shi min huril ayn fa yaqul min huril ayn sai ya ce masu fa taqulani ko sai fa taqulani الحمد لله الذي أحيانا لك وأحيا أحياك لنا وأحيانا لك هكذا سوتي to yanzu kai ko anan aka faɗi ma wannan kalmar duk da ka san ƙarya ne anan ai sai ka ji daɗi ko malam sani yanzu ka dawo gida a ce kawai aka tarbe ka aka ce a'a sannu da zuwa baban suwanci aka anshi ledan nan sannan aka rike ka aka ce mun gode ma Allah da ka raya da ka muna ma Allah godiya da ya raya ka saboda mu mu ma muna gode ma Allah da ya raya mu saboda kai yaya ta so ne wala sabi su ne wala ai ko shi za ta tambayi ba da zari ba tambayi wata shi ba ashe kaga abin da ke ala zani ya bada hasa ya ce sai a so mai kawai to ka gani to shi yasa ake koya ba ta wayo su kawai a karanta masu wannan littafi a karanta masu wannan littafi amma banza sai an zo an samu wadda take haka kawai sauran sai su fara zuwa in ma ba ya sa'a ba a jasa kai gidan boka a banza a rasa duniya a rasa lahira wata zaka ganta yadda ka san buhu mala haka take ka ga wani rakwakwak in ka ce in ta taso ta taso ka rasa mi ma aka yi mata tana tafiya tana gaɗa kai tana haka tana haka rakwakwak rakwakwak to ita ko wannan da za an zo su kafin a ce wani abin kafin ma ka ce ita ta gane ita falla da gudu kawai ce wannan wannan duk abin da ka karkatar ko menene in wata gaya mata za ka yi za ka fita to sai dai ka fita baka ci komi ba ba ta iya tashi wata sai ka tada ka gaba ɗaya yaran makaranta kullun yaransu a makaranta sai an masu duka har a gaji a yafe masu da ku dai sai dai a yafe maku kawai saboda kullun sai an maku duka saboda kullun wasu ita sai ta yi lacci sai tana kwance a dawo sallah asuba tana bacci yara za su makaranta ba ruwanta ko ta yi kwance su ta bari su yaran kowa yi da kanshi to to wannan ya za a ya za a ya za a abin nan ma to irin ta ne yan aljanna idan suka ganta su ce ke ko Allah tsine miki Allah tsine miki saboda wannan bawan Allah mu an tanadan mana shi muna jira ya zo kiko tunanin kina ta bashi wahala haka muka karanta haka ne ko haka muka karanta idan matar duniya ta wahalar da miji nan na duniya kuma gashi dan aljanna ne yan aljanna haushin ta suke ji cikin rikilatul khulud ta tsine mata suke suna cake ko Allah tsine maki wanda muke gurin mun rasa yaushe za a ce zai zo ya haɗu da mu ya zo wurinmu muna murna muna begen ya iso wurinmu ke ko kina nan kina cutar da shi to kaji sau da aka da aka ce akwai sihirul halal haka yake kowace mace an nuna mata dabara an nuna mata yadda za ta yadda za ta yi ta ji irin ta ce wata in mutum in radda ko mutuwa ta yi mijin sai ya je eh kaga kawai a makabarta mala ya ma rasa abin da zai ce ya dawo kullum addu'a zai dinga yi mata yanzu ku kalli yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma khadija ku duba fa kawayenta kawai wanda ya san suna da alaka da khadija malam da ya gansu sai tuna da khadija in ya yanka ai hasali ma ran nan ce akai yanka yake yi na musamman kawai ya ce a bi gidajen kawayen khadija a raba musu saboda yadda ya ji dadin zama da khadija radiyallahu anha amma nan a nan kasan fa akai wani shiko matar ta mutu malam ana yi mai ta'aziyya yana da to ma dai alhamdulillah ala kulli hali ashe dadi ya jima da matar suka rabu da kullun tana mai azaba ta yau daban ta gobe daban in ya je kai kara ce kai hakuri kai hakuri duk haka ake fama da to yau ya ta mutu saboda haka shi mu ana magana yana shi ko Allah ya raba shi da masifa Allah ya raba shi da alaka kai ai wata guda kuma ya kiba sai ce ai ni tun da na raba a gaishe a ce mu mun gama ta ka tara su a baka kiba ya ce yau abun wasa ne Allah ya raba da kaya duk matar da ta mutu aka sa ta kabari mijinta ya daga hannu ya mata addu'a yana ganin anya ko zai samu irin ta an gafarta mata gaba daya har yayi wannan tunanin a ran shi a lokacin da yake nema mata gafara yana ganin anya irin wance kuwa yana jin da wadda yake da ita da wadda zai wuyayo duk ba su kai kamar ta ba aka ce tashin farko an gafarta mata ku duba yana nan cikin buguya ma kana ma ki je ku je ku faɗi wani wuri su ce a yi na kuka gani yana nan cikin buguya ta muslim haka aka faɗi malam sani to haka shi ma mijin ya mutu tana jin to ita wataƙila ta zauna haka nan ba za ta samu irin shi ba ta yi mai addu'a shi ma haka me kace malam sani Khadija radiyallahu anha. Haka ne. Sosai ko. Haka ne. Eh. Haka ne. an gaya masa ne to ai ai malam sani shi yasa kake jin ana cewa musulmi kullum ya kirga masifa ta farko da ta same a duniya ba za ƙara samun irin ta ba wannan masifar ta farko ita ce da ba mu ga manzon Allah ba ba mu da wata masifa da ta wuce wannan masifar duk wadda za ta biyo baya mun rasa iyayenmu ne mun rasa kowane ne to mutuwa dai an mana ta biyu ne amma wadda aka yi ta farko da aka zo da muka zo ba mu tadda manzon Allah ba ita ce masifar farko to min duk wanda suka yi sallah bayan manzon Allah nan yayi tahiya da su yayi masa addu'a yan aljanna ne sai dai wanda suka zama munafikai kawai ko wanda suka yarda daga bayan shi amma dai suna nan a musulunci yan aljanna ne kaga ba mu samu wannan ba ka kalli Mu'az bin Jabal lokacin da zai tafi sadda manzon Allah ke mai rakiya zai tafi an tura shi aiki yace mai zai yi wata kila wata rana ka dawo Madina ba za ka tadda komai ba sai masallaci na da kabari na ya gane cewa ba zai dawo tadda manzon Allah ba dai manzon Allah mai maganan nan kawai sai ya ji ba zai iya tafiya ba yace a ka tafi aikin da aka saka duk da wanda ke kusa da wanda ke nesa idan ya ambace ni to za a isa man da sako saboda ka je ka ci gaba da aiki ya tafi kuma bai dawo baye to saboda haka son zama da manzon Allah ba yadda za a yi mutum ya zauna da shi ai ko littafi ka dauka yanzu wanda aka rubuta aka ce ka yi wuni ɗaya a gidan manzon Allah ko tare da manzon Allah in ka ji abin da ka karanta a cikin wurin nan sai ka sai ka fashe da kuka ka ce kai lalle masifa ta kai masifa da baka yi manzon Allah ba rubuta sun rubuta littattafai su ce awa ashirin da hudu kawai tare da manzon Allah ka ga mi ka fasa cikin awa ashirin da hudu tare da manzon Allah ka ga mi za ka mi ka samu yau da yana raye a ce shekarar ce kai mai kwatankwacin irin wannan sannan waɗanda suka mutu a yana raye sun riga sun sha su wanda ya ɗauke su ya sa yana raye su suka riga shi mutuwa ‘yan aljanna ne sai dai munafukai muna togace su don saboda Allah ne ya togace su amma musulmai dan ummul mu'minina haka tace wata rana yana yana fama shi ma da rashin lafiya ita ma kanta na ciwo tace wa ra'asa tace kai san ciyon kaina ina fama da ciyon kai tace ya Aisha ni dai ne zan ce wai ciyon kaina saboda ni ana mana rashin lafiya linkin biyu ake maku da irin naku ake mana linki biyu yace kuma me zai dame yake ma in ma mutuwa kika yi in wanke ki in ɗauke ki da kaina in sake cikin kabarinki mi kika rasa da in kin gama samun komi aka yi same ki to shi yasa duk wanda ya samu ya sa shi shi yasa kake jin su julaibi da su da su wancan zulbi daini malan ba sa'u abdullahi dan masaudin shi ke cewa tun da yake bai taba gurin mutuwa ba sai ran da zulbi daini ya mutu ya gurin ina ma da shi ne saboda da aka sa shi cikin kabari da daddare ne ya ga cewa ana fitila na haske fitila na haske ya fito ashe manzon Allah ne da shi da abubakar da umar an gama tona rami aka je aka tona ramin nan aka sa bawan manzon Allah ya shiga da kanshi bayan Allah nan suka miƙo mai bawan Allah nan ya zura shi cikin lahadu da kanshi bayan ya gama sashe ce ya Allah wannan bawa naka ya taho daga wata uwa duniya bai da kowa saboda yana son Allah yana son manzon Allah Allah na yarda da wannan bawa ya Allah ka yarda da shi wallahi dan Mas'ud ya ce wallahi bai taba gurin mutuwa ba sai ran nan ya ji dama shine wannan da ya mutu na aka yi mai wannan abu ya ce kai yanzu ya kake gani a ce maka mafificin halitta shine ya shiga cikin kabari kuma mafifitan halitta bayan shi abubakar da umar suka ɗauki mutum suka cusa shi cikin kabari da kaga wannan kyauta to saboda haka haka ne abu yake ba duniya ce wani abu ba yadda za a yi babba a cikinta kawai yadda za a yi shukar da za a girba a can shi ne kawai amfaninta mu matsa gaba saboda haka waɗannan su ne allazi ahyaka ahyaka lana shine inda malam sani ya ce sai sumewa anan wa ahyana laka fa yaqulu ma utiya ahadun mithla ma mithlu ma utitu sai ya ce ba abin ba wanda aka ba irin abin da aka bani shi fa da ya samu wannan talakan ne ba amma da ya zo ya ga ga maraba ga waɗannan sun tarbe sun mai wannan magana sai ya ce to shi dai yana ganin ba wanda aka ba irin abin da aka ba shi to ka gani daraja ce babba wani mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu yarfa'uhu ay radiyallahu anhu yarfa'uhu yana jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sa'ala Musa rabbahu annabi Musa ya tambayi ubangijinsa tabaraka wa ta'ala yace ma adna ahlil jannati manzila wane ne mafi karancin wanda yake da mafi karancin wurin zama a aljanna qala huwa rajulun yaji'u ba'du ma udkhila ahlul jannati aljanna shine wani mutum da zai zo wanda bayan yan aljanna sun shiga aljanna fa yuqalu lahu dukhulul janna sai a ce masa ya shiga aljanna fa yaqulu ay rabbi kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum ya ce ya za a yi shiga bayan mutane kowa ya sauka masaukinsa wa aka zo aka zatihim abubuwan da aka ba su kowa ya karbi nashi an ba shi duk abin da aka ba su na daraja da abin da Allah zai ba su na abin da an riga an ba su ai shine ma aka zohu ai aka zohu ai aka zatihim huwa ma aka zohu min karamati maulahum wa hasaluhu sune abin da suka samu na karamcin ubangiji tabaraka wa ta'ala da abin da suka samu duk an ba su sai ya ce ya za a yi su shiga shine sai yake cewa to wannan sai a ce ko fa yuqalu lahu ay atarda an yakuna laka mithla mulki malikin min muluki dunya to kaga dazu maganan da ƙara fitowa ko sai a ce ka yarda a baka kwatankwacin mulkin wani sarki na duniya duk inda sarkin ya mallaka sarkin duniya ne shi duniyan gaba ɗaya kaga da fadin ta kenan ka yarda a baka irin wannan a baka irin wannan na wannan sarkin fayaqulu raditu rabbi yace na yadda fayaqulu laka zalika sai yace an baka irin wannan wa mithluhu da irinsa wa mithluhu da irinsa wa mithluhu a ƙara ma dai wa mithluhu kun ƙara lunka ma dai so nawa so hudu ne da can ga na farko sai aka ƙara daya aka ƙara linkawa aka ƙara linkawa an linka hudu faƙala fil khamisa da aka zo ta biyar kafin a faɗi a ƙara cewa mithluhu sai ce raditu rabbi na ya isa na gamsu ya isa haka nan ba son na gamsu ku ji to ya ce ya gamsu da wannan ya ishe shi fa yaqulu hadha laka wannan naka ne yanzu an baka wa asharatu amsalihi an ƙara linka ba so goma to kaji malam sani walaka mashtahat nafsuka sannan kuma duk abin da ranka zai ji yana so an baka walazzat ainuka duk abin da in ka gani da ido zaka so ka ji dadi an baka fa yaqulu raditu rabbi ce Allah na ya isan abu na gamsu ya isan wannan shine talaka Allah ka sa muna daga cikin yan aljanna wannan shine na daya saniyan ahwanu ahli nari azaban wa shiddati hararatiha mafi karancin suko ɗan wuta a wuta wanda ya fi karancin azaba a wuta wa shiddati hararatiha da tsananin zafin wutar inda yake shi wa tafawutihim fiha da yanda suke bambanta ɗan wuta wannan ya wuce wannan wajen azaba wannan ya wuce wannan wajen azaba Allah ka tsare mu daga shiga wuta عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال yace sami'tu rasulullahi na sami'tu annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa inna ahwana ahli an-nari azaban yawm al-qiyamah yace wanda yafi kowa sauki azabar shi tafi zama ƙasa daga cikin ƴan wuta ranar kiyama rajulun ne ala akhmasi qadamaihi jamratani shine wani mutum wanda za a sanya masa wato garwashin wuta guda biyu ala ahmas in an ce ahmas ina inda kafa ta dan lankwashe din na cikin tafin mutum yau yau wajen inda ta dan wannan kwanan dai ina jin kafa duk da akwai mutanen da kafa su haka take gaba da amma da aksariyan mutane in ka zo kafa zaka ga nan tsakiyan ya dan lankwashe daidai kafin a tafi wajen da za a je wajen yatsu ko kuma in an tafi bayan an zo wajen idon kafa akwai wani dan kwana wannan dan kwanan shine ahmas shine inda za a sa mai garwashin wuta guda biyu a wurin ɗaya a nan ɗaya a nan sannan bayan haka nan wannan dalilin garwashin nan da aka sa ya gali min huma dimaguhu kama ya gali mirjal bil kumkumi ya ce wannan shi za ta rika tafarfasa wato ta rika tafarfasa tana tana tafarfasa tana kaiwa tana komowa kamar yadda wannan tukunya irin wannan ya karamar tukunyar nan da ake yi wanda muke ce kamar tallan miya ko wanda take tafarfasan nan za ta dinga tafarfasa wato abun nan ne ta yadda sai ya zo ya kai ga har kwakwalwa to nan ga fassara nan da yi wa fi riwayatin li muslim ma nan akwai na har ko kasa mu duba can kasa mu gani ai ma ruwa anna ahadan ashaddu ma yara wa fi riwaya li muslim ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban a lokacin da yake cikin wannan wuta baya ganin akwai wani wanda ya fi shi tsananin azaba wa innahu la'ahwanuhum azaban alhali ko shine yafi kowa sauki wajen azaba ga na harcan waɗanda zamu karanta ka sakaban guda biyu ko na farko shine mirjal da yace wannan in an ce mirjal qidrun ne min nihasin wato wata tukunya ce da ake daga karfe fa huwa al-ina'u alladhi yughla fihi al-ma shine tukunyan da ake tafasa ruwa wal mimu za'ida لأنه إذا نصب كأنه أقيم على أرجل sai a ce in an tsaida ta kamar an tsaida ta akan kafahu ne domin tukunyar karfen galibi tana da wasu kafahu da ake sa mata wa ina'un li wa yuqalu li kulli ina'in yughla fihi alma min min ayyi sinfin kana sai a ce wannan duk in an ce kowace tukunya wadda ake sanya ruwa a tafasa ciki akan ce mata mirjal wal qumqum ma'rufun min aniyatil utari wannan kumkum an san shi ne kamar asalin wani masaki ne inda ake sa turare a yi turare ciki to karaman tukunya ce shi yasa na ce muku kamar tallan miya lokacin wanda suka san tallan miya tallan miya ya fi babbar tukunya ɗaukar zafi wannan tallan domin ana miyan da shi lokaci saboda bala'in ɗaukar zafin shi ma za ga har bayan tukunya yana maiko maiko ga wanda suka san malam sani kai kan ai ba sai amma bayanin wannan ba to wannan tallan na oh shi bai zai shi ba tukunyan ƙasa ce ake yi za ga ita hazza ne ake mata ado da kyau irin ta dace tsofaffi ke miya a ƙauye irin wannan ya karama tana ɗaukar zafi fiye da yadda kake tunani ta fi ta fi sauran tukunya ɗaukar zafi to ita ce kamar kumkum da ake yi na abun nan ɗin ana yin abun nan da su wa yuqalu huwa ina'un ai kun gan shi ko diqur ra'si wata yar tukunya ce mai matsatsen baki tallan da yake nan dan talle ya karama ta miya bata da babban baki wani lokaci ma dan ludan da ke sa ciki dan karami ne balle in tsohuwa na irin da huwarta din nan ba ta son abincin irin na wannan zamani dan yanzu tsofaffin mu irin na dadin nan a ce yau ana ciyar da su indomi to ko suna cin azaba shi yasa ake so mutum idan yana da mahaifa suna zaune da iyalinsa to ya rika dan duba ya ga me ake ba su ko ya rika so masu nasu abin su da kansu ana sarrafa musu in ba ka ba za su ta cutuwa yanzu ran nan wani mataki wani da ya gaya min aboki na ne classmate dina ne muka haɗu da shi wajen aiki muna magana iyalai na ce to sai da mu dan ya mama ya ce lafiya lo na ce sai a rika kula saboda kada zuwa rika na ce ka zan matan mu ya ce ai wallahi ya ce kaga wannan maganan da kai ya ce jiya ba dan Allah ya sa yana dubawa da mamai sai ta kwana da yunwa ya ce saboda ya je gidan da daddare ya tarar da ita ya ce ya mama an ci abinci ko ta ce alhamdulillah ya ce mama kin ci abinci ko ta ce to alhamdulillah dai ya ce a'a mama sai ya ce me aka kawo maki sai kawai ya tashi ya wufi ya duba sai ya ga waina ce ita kuma abin da ta fi ki kenan kuma shi aka yi aka kawo aka bata sai ta rufe shi kawai ta aji saboda haka sai sai ce a ta wakici wata ce ai to dama an san ni wani cin wannan na dai aje masu abinsu da za su dauka amma ba na ci sai ce to kayi shayi ki suna nan ta ce ita shayi kawai take so ta ce biredi ne ya kare kuma Allah ya sa ka zo ya ce to kayan shayi akwai ta ce ga su nan wannan da yawa ba sai su ma ya yi wuf ya tafi ya nemo biredi ya ce to da ban je ba fa kuma fa su ba ruwansu ya kamata in a ce mahaifiyar mutum tana tare tana zaune ko kuna son ku yi abin da kuke so ta sai a tambaye ta mama ke kike so za a yi maki mu ga abin da muke so muna marmarin kaza ke me za a yi maki a yi mata nata a yi mata abin nan dabararta kuma bukatun su ba in dai ba fitinan na ba dan akwai fitinannun tsofaffi akwai fitinan na wanda duk abin da aka yi mata kuma ba yi mata daidai ba wannan su sai dai hakuri amma wallahi akwai wanda bata da matsala dan bukatar ta kadan ce in an yi an gama akwai wanda ba yadda za a yi da ita sai dai a yi hakuri akwai na sani tunda na gaya muku nan kuma tsufan ne ke sa haka sai an haƙuri da ita haƙurin da muka yi da su da za mu yi da su nan gaba ba zai kai wanda su suka yi da mu ba tun muna yara har aka kawo inda muke ba zai ba zai kai ba na gaya muku nan wata rana fa wani shi farfesu ya sa kaji ya sa aka saya aka kai ma maman da matan nashi aka ɗunguma aka je aka kai ma maman nan farfesu malam an dafa ya ce a dafa ya dafu sosai saboda ba ta da haƙori malam da ta je ni kuka ka abin da zai tana ta murna aka ce ai gashi gashi ba ya ce a so aka zuba wata da ta ɗanɗana ta ce inna lillahi wa inna yanzu nan lalata ta har ya kai ku rika dafa tsumman kuna kawo man na zama abokin wasan ku na zama abokin wasan ku tsumma za ku dafa ku kawo man aka ce mama tsumma ta ce tsumma ne wallahi tsumma ne kuka dafa kuka kawo kaga wannan yanzu in aka zo wanda ba wata mace da ce tsire da tsohuwa kawai wata za ziki ba ba ni ƙara dafa a kai wata ba ka na yadda zazzage ta tace ita ba wai ta dafa abu ta kai wa mama ba matsiya ce tsohuwa ce kaji muka dafa ran nan muka kai wata wai tsidan na ka dafa wai tsidan na tsohuwa da tace tsumma ne to tsinan na tsohuwa ta haifo maki miji ba daidai ba ne haka mu yi haƙuri mu san cewa duk irin waɗannan abubuwan da muke yi lada za mu samu duk abin da za mu yi saboda Allah kana yi wata bata godiya wata bata kaza in dai mutum saboda Allah yake ana nan wata rana Allah sai ya fito da abu ya nuna mata cewa ashe ana kyautata mata duk abin da mutum zai saboda Allah kana nan abin da wata rana zai fito zai fito to saboda haka mai ta haƙuri da mutum da shi mai yaɗuwaye da wane ne abin nan ɗinsa duka a yi haƙuri ɗan lokaci kaɗan ne zuwa wani lokaci kaɗan za ka ga wata rana sai mamaki na gaya muku nan nan wani malami yana kuka ya ce da yanzu Allah zai dawo mai da mahaifiyar shi duk abin da yake da shi a duniya zai bata amma bata ne to haka yake tuntuni magabata suke kallo su ce da za a yi masu ku duba fa wani da muka labarin cewa shi fa laifi yayi ya je gaban Abdullahi bin Mas'ud yake bashi labari yake cewa yayi laifin da yana jin Allah ba zai gafarta mai ba ya ƙara maimaitawa ya ce shi yana ganin ba abin da zai yi Allah ya gafarta mai ya ce kai ko me yasa kake ma Allah wannan wannan babban jara'a ya ce ai laifin da ya babban ya ce kai ko me kai ya ce laifin nan babba ne amma tun da ka ce a faɗi sai a faɗi ya ce wata yarinya ce ya so amma ita ba ta son shi sai ya zama wani take so shi kuma son da take mai so na fita hankali yake mata saboda haka sai ya ga shi ba zai iya rayuwa ba in ba tare da ita ba kuma yana raye ya baka ta rayu da wani ba da shi ba tunda ba shi take so ba yana ganin ba zai iya ba saboda haka sai ya nemi takobinsa ga yama jini ya wuce ya tara hanyar da take bi tana zuwa mallam ya mata kifa da ya kwala ya sare ta da takobin nan ta mutu ce to wannan laifin shine yake jin cewa lallai yana da wuya Allah ya gafarta mai sai ya ce masa mahaifanka na raye ya ce a ya ce ɗaya babu ko mahaifiyarka tana raye ya ce a ya ce la haula wala quwwata illa billah ko ɗaya babu da raye ya ce babu ya ce to yanzu sai ka tafi kai ta aikin alkhairi duk wani aiki da ka gani za a samu lada ka yi ko Allah bai gafarta ma ba wataƙila ka yi ayyukan da in an je a ɗiba a biya a rage ma wani abu bayan ya tashi ya tafi sabai suka ɗalibansa suka tambaye shi to menene hikiman da mamansa tana nan ko wani abu ya ce ai da mamansa na nan ko ɗaya daga ciki ya yi mata abin da zai faranta mata rai guda ɗaya ladar ta isa ko ba a yafe mai ba ta daidai da wancan zunubin to auna ka girman ku wannan sau da ko ziyara ce ko baka kai masu komi ko baka yin komi ka je kawai ta gankan nan ta zura ma ido ta je nan nan wani ya bada labari a nan yake dattijo ne da je na so magana ma Allah ya sa yana nan ban san su su biyu ne na sani wurin maman su wallahi shi kan shi yanzu shekarar shi kusan 60 da shi da kanan shi kullun rigima suke akan maman su wa zai rike shi wa ya ce a'a ni ne babba sai ka ban man nima ya ce shi kuma ya ce ai ta daɗe wurin ka ta yi wata uku nima yanzu abin ta je ta yi wata uku a wurina ana rigima an tambaye ni ni sun zo nan da shi da kanan gaba tun muna can suka zo in yi umarwar rigima na ce masu to Allah ya maku albarka dukan ku na ce yanzu ba ku za mu kalla ba ita za mu kalla ina ta kusan ta zauna sai shi babban ya ce ta kusan ta zauna wuri na saboda ni na fi iyali to ina da yara ina da abun nan in ta zo yaran nan na jujjuyawa sai ta yi ta jin daɗi kuma gas ni har wurin ta na je ba sau ɗaya zuwa na je wurin ta har wurin ta na je sai saboda aka tafi so ta zauna wuri na sai na ce to abin ma yanzu ba ko muke kallo ba inda ta fi so muke kallo kai kuma kai ta bauta kai ta zuwa kana kawo duk abin da za ka kawo ka tadda ta nan aka ƙara tafiya suka yi yadda suka ƙara tafiya wani wuri to yanzu fatawa ta ƙarshe da suka samu daga saudiya aka yi fatawa wallahi na gaya muku daga saudiya aka yi fatawa sai wasu masu irin wannan kes din suka kai ƙara su ma suna rigima akan maman kowa na cewa shi zai rike kowa na cewa shi zai rike sai suka kai ƙara kotu ce alkali ya tsaya ta sauraren su suka gama alkali mamaki ya rasa abin da zai ce ce to ku irin ku yanzu ma ba irin ku a duniya kuma ma nan irin su wallahi suna nan ina ga muku ba ina ba wannan aikace ki saboda bai zo ba yaushe sa ni jiya yana nan ina kallon shi daga nan inda muke zo rigima suke akan maman nan mi take so mi take so shiga ake ce hajiya ko ni da naje gidan ta wata rana sai da na yau kayan abun arziki da zuma galan guda da kaza da kwane ne da da apple da wane wallahi kayan da ta bani sai kun sha mamaki sai ai kai dana ne duk sanda kaga dama kawai ka zo ka zo wuri na to to da aka zo aka yi rigiman nan sai ya ce an yi rigima a saudiya irin ta ya kawo mai ya turo mai ya ce to yauwa yanzu mun samu solution an yi mana shari'a mu a saudiya ma an zo kotu da irin wannan yaya su biyu su ma suna rigima babba ya ce shi zai rike karami ya ce shi za a ba yanzu sai aka kira mama aka ce to ke mama wa kika fi so cikin yaran nan yanzu balle ki zauna wurin shi ta ce a a ta ce shi wannan babban shi ne wannan idan shi wannan karamin shi ne wannan idan wanda zai ce da wani cikin yanzu ana zari ce wannan babban shine wannan idan shi na fara gani wannan kuma shine wannan ɗayan idan to ni ban san ya za a yi aka ce idan kika fi so ki zauna ta ce to gaskiya na fi son zauna wajen wannan wannan babban na fi son zama wurin sai shi kuma wancan da ya taso sai ya ce to shi ba wai ya gane cewa eh za ta fi son saboda shi ta fara sani shi ne karami shi ta fara wannan da ta fara sanin nan ya san dama dole ne ba za ta faɗi bane ta ce shi ta fi so amma shi ya san dama zai wahala ba shi ta ma fi so ba to amma ni kuma abin da nake kawo uzuri shi yanzu shekarar shi casa'in shi ma ina jin casa'in ya ce ya ce ta ce saboda haka shi ma yanzu yana bukata wanda zai kula da shi to ya za a yi haɗa biyu shi ana kula da shi kuma shi ma ya ce zai kula da ita yadda ya kamata ni yanzu na fi shi ƙarfi saboda haka ni shi ne nake so nima in kula da ita sauran kuma ya riga ni farawa sai da ya daɗe yana yi mata kafin ni in zo in kai in yi ƙarfin da zan yi sai alƙali ya hukunci ya ce to gaskiya a matsayin haka an baka ke mamaki hakuri ki zauna shi ma ya samu albarka kamar yadda wannan ya samu ya daɗe ya nemaki shi kuma wannan yanzu yana da buƙatar shi ma masu kula da shi da waɗannan shekaru ta ce to ba komi shi ma wancan ya ce to na yafe masa na ban masa to shi ma wannan da aka turo wai sai ce to ni ba haka ne ban man ita kai ta sayi ne sai ka zo ka sa ta ce wallahi suka je gaban hajiya suka je gaban hajiya ya ce to kin ji yadda aka yi kin ga abin da wane ya turo ga shari'ar da aka yi a can saudiya ga shari'ar da aka yi to ni ma yanzu tun da haka ne hajiya na yadda zan ban mai amma ni ma da sharaɗin ya bari in Allah ya raya ni na kai shekara casa'in ni ma na ban mai aka ka daga to shi ne ran na wancan sati ya ce wa ya ce wa to yanzu dai na hakura ya zo dai da ya yi ta roƙo na ya yi ta roƙo na ya yi ta roƙo na wata ran har sai kuka yanzu ni na ban mai na ce ta je ta yi azumi wata uku a can ne da wanda ita shi ne ya ɗauki shi ko sai wancan satin ya bi su can din ya ce ai shi ma sai ya biya gano to to ga yanzu irin waɗannan wala irin wannan duniya a irin wannan zamani ma wala bakar ya ga gani wallahi na ga muku abun ne na bani sha'a yazo yana ga wa rikicin da ni ba za rikici je gidan to ka duba irin wannan kaga ita yanzu daɗi a kake ganin yadda za ta sau da aka yi ta zauna za ta ta'adda ta ce ba abin da zan ce maku illa kun ga mai komi Allah ya sa aljanna ce makoman ku ka duba wannan malam sani to Allah ka taimake mu mu gane irin waɗannan abubuwan nan karatun nan tare ake mana to me yasa wani shi sai gane aikin mu mu bari wanda nashi ba su nan akwai yadda zai yi tunda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye na suna raye menene hakkin su ya faɗi in ba sa raye fa me zan masu ya faɗi to ba shikenan mai ba su raye sai ka nemo wanda ba za a yi masu ba su rayen ai tai to mu tafi dai mu ƙarasa ko eh a da yawa ina ne mu karatu da kada ga ina ne bilkum nahar muka karanta ko shine wannan diqir ra'si يسخن فيه الماء أنا تفس رواتك ويكون من نحاس وغيره أنا ينشد ونن كرفي دا وننسى كمن ينقود أكيشين ما قمكم من أيسلي ورواه بعضهم كما يغلي المرجل مرجل والقمقم شيني ونن وهو ما أبينا كو من أكوتي وهو أبين إن ساعدته أي صحة الرواية شي ونن يتفتوه in menene na kuce in sa'adatu sihhatur riwaya wannan shi yafi fitowa fili a wannan riwayan kenan wannan magana ita ta fitowa fili in sa'adatu sihhatur riwaya idan dai har riwayan da aka ruwaito ta fi kyau ta taimaka masa ta wannan bangaren unzur nihaya fi ghairil hadith ka duba nihaya ba a wannan hadith ibn asir ka duba wancan wa fatawul bari ibn hajar al asqalani rahimahumullah ta'ala wannan dai maganan abun nan din da ake waɗanda mirjal din da kumkum sune abun nan din su ya fito ko wani abi hurairata radiyallahu anhu yarfa'uhu yace narukum hadhihi allati yuqadu ay ibnu adam 70 juz'an min harri jahannam yuqidu ibnu adam yace narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam 70 juz'an min harri jahannam yace wannan wutar ta ku wanda dan adam suke girki da ita wanda dan adam ke da huwa da ita to yanki ne daga cikin wuta daga cikin saba'in kashi saba'in na wuta to wannan wutan ta duniya ɗaya ne daga ciki saboda haka sittin da tara yana can wannan kashi ɗaya na duniya shine wanda duk cikin wadda wutar da ake yi ta gidan karfe kun dai jira ana maganar gidan karfen nan idan ana dafa karfe in mutum ya sulle ya faɗo narkewa yake ba a gano ko kashin shi a cikin karfen gaba ɗaya zai koma shi ma ya zama karfe ya narke kawai ya ɓace a ciki to duka wannan zafin da wannan wutan take ga volcanic eruption yanda in ya fito yake fasa duwatsu ya shiga cikin ruwa ya ci gaba da ci a ciki in ruwan ya taba ciyawa ko ta taba itace gaba ɗaya sun mutu kwata kwata sun gama yawo kenan to wannan duk a cikin kashi ɗayan nan ne to an koma lahira sai a ɗauko wannan kashi ɗayan a maida shi cikin su ya koma saba'in daidai da haka za a ci gaba da ɗan wuta azaba qalu wallahi in kana lakafiya ya rasulullah da suka ji wannan aka ce wannan ɗaya ne cikin saba'in suka ce wallahi wannan shi kaɗai ma ɗayan ya isa kuma komo mun gane wannan wannan kashi ɗayan da aka ce na wuta ta yanzu shi kaɗai ya isa a ce a maganin ɗan wuta kuma mutum yana ganin bai isa bai damƙe ta nan ɗin ya ji qala fa innaha فضلت عليها بتسعة وتسعين أي وستين جزءا كلها مثل حرها to ta lahira ta fifita da ta nan duniya kowace ta fifita da ta duniya da kashi casa'in da shida yanzu shi ke abin nan ba abin a'a sai abin nan sittin da tara kashi sittin da tara ya fifita ta fi ta lunka ta duniya da kashi sittin da tara wancan ta lahira Allah ka tsare mu daga shiga wuta shi yasa kullum muke ƙara maimaita maganar nan miraran wa tikraran mazan mu da matan mu haƙƙaƴan mu mu koya musu tun suna yara su iya wannan addu'a nan da malam sani ya ita ce mafi karanci Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar kullum mutum yayi wannan da safe bakwai yayi da safe yamma bakwai mun maimaita karatun nan mirara wa tikraran idan mutum yana yin wannan addu'a ita aljanna da kanta take roƙon Allah cewa Allah ya sa mutum cikin aljanna ita kuma wuta da kanta take roƙon mu mutum kariya daga tana ce Allah ka kare shi daga shiga wuta to me zai sa ba za mu koyi wannan abu ba masifa ƙarshen masifa shiga wuta arziki mafi ƙarshen arziki yau mutum ya zama yana cikin yan aljanna shine arziki na ƙarshe saboda haka kada mu yi wasa da addu'an nan mu riƙa yin ta da safe da yamma da kai koyaushe muka tuna kawai mu ta maimaita wannan abin saboda haka wannan shine babban abin nan ba saboda haka shine nan mislu harriha wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ishtakat nar ay ila rabbiha wato wuta ta kai ƙara wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala fa qala ya rabbi aqullu ay akala ba'dhi ba'dan sashe na na cin sashe sashen ta na cin sashen ta saboda bala'in zafi fa azina laha bin nafasaini sai aka bata izinin ta rika yin lumfashi guda biyu su biyu nafasin fi shita'i lokacin sanyi ta rika yin lumfashi wa nafasin fi saifi wani lokaci kuma ta rika yin lumfashi a lokacin bazara nan wasali za a yi mace kada a ce nafs a daura fa'un din nafasin ne nafasin shine ta rika yin lumfashi lokacin sanyi wa nafasin aifi saifi da lokacin zafi fa huwa ashaddu ma tajiduna min al-harri dan haka in kuka ji lokacin tsananin zafi ya kai zafin da kuka rasa inda za ku sa kanku to wuta ce ta yi lumfashi lokacin da take lumfashi kenan wa ashaddu ma tajiduna min az-zamhari haka nan lokacin da kuka ji sanyi mai mai cattakan jikin nan wanda mutum zai ji kunnuwan shi ma wani dole za ka ga wani har ya kwato riga ya ka sai wata rai sai ya kai sai ya sai wuce ya baka dariya wani sai je sabon hulan nan mai tuntu ta dan yaro kawai dauko ta kawai ga shi sallah zuwa kai da ka gani ka samu hulan da ba ta shi wace masallaci kawai ya kamata da tuntun nan kai babban dattijo da hula mai tuntu a kai ka gani ka san ba hular shi bace kawai tashi ya ce wa iyalai shi ce da Allah kai da ji kunne na kamar zai cire in mun hula cikin hulunan yaran nan sai zai kafa shi ya ce masallaci ko ko gan shi da mai irin wancan kaga irin ta kalla ga ta can ga ta can bai bai abin da ta rufe duka nan to in ba san yi ba me zai zawo mutum ya wadai shiga ga gaskiya wannan hular ta ka ka tsaya iya nan garin gaskiyar magana ka shiga wani wuri wallahi duka za su yi maka saboda matsalar ba sa nike ba shi ya sa abin da nike nufi mafi matsalar mutanen da suke kidnapping mutanen nan irin waɗannan kayan da da wannan hula ake nuno su eh ka ji ko da gaske nake yi gaskiyar magana wannan hulan yanzu mutum yake yayi sa ta yi da nisa wallahi in baka ba wani wurin zaka shiga a cima mutunci ba daidai bane in ka fita za ka wani wuri kawai ka cire ta kasa a leda kakkai ta yawo da ita cikin gari ba ta da ba ta yanzu sun bata ta eh shine ai sun bata hulai ne ai ai shi yanzu shi ba gashi nan ya sa bane saboda sanyi to wasu sun ari hulai yanzu sun ɓata ta da ƴan daba da ƴan wannan masu kidnafin mutane da an nuno su cikin dajin nan yanzu da waɗannan hulun da irin suke sa kajigo kajigo bari ka ji sosai cewa ya ran nan sun yi ma sallah a wani masallaci da wani ya sa irin wannan hulun to akwai wani security sai ya ce sam wannan mutum sai ya fita daga masallacin nan su bai yarda da shi ba hulan nan yanzu tana da ban tsoro da Allah ku yi hakuri ba ai ban tashi nike ba kada ku kada a ga kamar na na ci masa mutunci abun fadowa yake yi kuma dukan mu nan ƴan uwan juna ne abinda muka sani zai bata mutum wajibi ne tunda mun sani mu ga mai yanzu haka muta sun bata ta ne kwata kwata sun bata ta da ka shiga wani wuri yanzu sai ga mutane na jin tsoron ka da ka shiga wani wuri sai ga mutane na jin tsoron ka kaga ba daidai bane yanzu ba wannan masu da wani wurin ka shiga baka sa shi ba za ka ga yadda za su yi ma to kaga ba daɗi shi yasa mutum ya tayawo da abin shi an zo ta ɓaci kawai sa muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ta bake mu ina ne wa an shaqiqi an abdullahi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce yu'ta bi jahannam yawma idhin laha sab'una alf ziman za a zo da wutar jahannama ranar kiyama wutar jahannama nan tana da linzami ɗaiɗai har linzami dubu saba'in ma'a kulli zimamin saba'una alf malakin ya jiruna tare da kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in suna jan linzamin nan jama'a mai taro ko Allah Allah ka tsare mu daga shiga wuta wannan wutan za ta jawo su a wani wurin aka ce idan suka ja suka taho tana suna ja tana ja ita ma saboda tana so ta fara cin mutane sai in an sa jibrilu yayi mata tsawa sannan ta dakata duk da haka nan sai a ce to an ba ta dama ta fitar da wasu kugiyoyi saboda ta ji sauki to waɗannan kugiyoyin an yi su da girma kamar wuyan raƙuma sannan kuma suna magana za su zo su samu mutum gaba da gaba su ce an ba mu umarni mu cafke ka an ba mu umarni mu cauke ki aka za ɗauki mutum yana ihu wayyo wayyo shi ta ciki da shi ta fara ɗanɗanawa kafin a gama hukunci to in mutum yana kusa aka zo aka ɗauki wani kusa da shi kafin ta dawo yana ta ihu yana birgima saboda yana ganin an dawo next shi ne in an ganta ta taho haka za a faɗi ne ana ihu kawai ana kuka saboda ana ganin ga wuta nan ta taho kawai ba san iya inda za ta tsaya ba sai an sa jibril ya mata tsawa وعن سمرة رضي الله عنه أنه سمع النبي سمع النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة زن الله يناتي ومنهم من تأخذه النار إلى كعبيه أقوي وند وتاذات كاما زوا إلى ننقوها ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه أقوي وند وتاذات كاما مس زوا غيوا ومنهم من تأخذه النار إلى hujzatihi akwai wanda wuta za ta kama mai zuwa madaurin wando shine hujza wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila tarquwatihi akwai wannan wuta za ta kama mashi zuwa nan wajen wannan wannan wannan wannan hakarkari nan ba hakarkari so dai shi wannan wajen abun nan din wuya ya ake ce mana Allah ka fada to zuwa nan na eh nan dai wannan ramin wannan ramin da nan wanda zai taho ya shiga ya shiga hadu da ramin wuya shine tarquwa ramin da ya taho nan in ka taba nan ɗinka ba za ka ji wannan rami ba to in ya taho ba ya zo har wajen makogoro ba nan an nan makoshi nan ƙasa shine tarkowa kuma dai ya kuka gane shi kawai a dai gane mu fata kan Allah ya kare mu kawai da masifar saboda aka wannan shine abin nan su hadal hadith nassum fi tafawuti iqabu alinna wannan hadisan da aka kawo suna tabbatar da cewa lalle azabar yan wuta ta bambanta ta bambanta ta wani ta ga ta wani نعوذ بالله منها ومن كل ما يقرب إليها من قول أو عمل ونرجو الله تبارك وتعالى ya kare mu daga wuta ya kare mu daga duk abin da zai kusantar da mu daga wuta na magana ne ko na aiki naktafi bi hada سبحانك اللهم ربنا وقم من شجما da yace maku hujratihi hiya maq'adul izar was sarawil shine wurin daura wando tarquwatihi al azam allazi baina sigarin nahri wal atiki shine wannan ramin da ke tsakanin ramin wuya da kuma kafadan mutum mutum yana so fassara سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراد عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين